الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر لهدي takwas ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da goma ga watan sha ɗaya shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka abniyatul af'ali fi ilmi tasrif wanda ya fi shahara da lamiyatul af'al ta jamaluddin muhammad ibn malik rahimahullahu ta'ala to idan ba a manta ba muna cikin bayani wato akan babin fa'ala da kuma wasu afa'al waɗanda suka zo a matsayin wato ashuzuz da waɗanda suka zo a matsayin alkiyas dawala ya tsawaita bayani a kansa a asali in ba a manta ba yana bayani ne akan wato fa'ala ya fa'ulu da lokacin da ya zo wannan bayani cewa fa'ala wato kiyasi shine a yi masa ya fa'ulu a yi masa ya fa'ulu to sai aka samu ko kuma a in ya zama mai ta'adiya wato in ya zama mu ba'afi mai ta'adiya to kiyasi shine a yi masa ya fa'ulu can da ya ce wa don ma'aina mu'addahu wayan duruza kasirin kama lazimin zadon mini tumila to bayan ya koro wannan bayanin sai ce maka to shi muba'afin muta'addin akwai wasu afa'al waɗanda suka zo kuma suka yi shizuzi akwai ma'abuta fuska biyu akwai masu fuska ɗaya to su ne ma ya tsayaye maka bayani to bayan ya gama da nan kuma yanzu zai shiga bayani akan inda ake wa ya fa'ulu inda fa'ala ake masa ya fa'ulu a mubari kuma ga shi ba muba'afi ba to shi ne ya ce وشطت الدار نس الشيء حرنها رمو المضارع من فعلت إن جعلا أين الله الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضمنك يبغي وما صرفت من دخل أين المضارئ من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلة فاكسر أو اذمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل to ibn malik a yanzu mun riga mun fahimci shi fa'ala akwai inda zai zo ya fa'ilu ko? in ba mai ta'adiya ba ne ce wannan shine asalin kiyasi fa'ala ya zo ya fa'ilu wato ainihin ɗin a yi mata kasara madadin fataha a mudari sai ka yi mata kasara sai ka yi mata kasara to ya fa'ulu ɗin ga a ce ya fa'alu ya fa'ulu a mudari a wa ainihin ɗin don ma to shine yake da wasu afa'al waɗanda ke buƙatar a yi maka bayaninsu to shi yasa sai malam ya fara bayaninsu sai ya ɗaukan maka mai ta'adiya e tunda al'aslu kasru ainil mudari daga babin fa'ala to kenan in ka samu fa'ula aka samu damma ko aka samu fa'ala aka samu fata to akwai abin da ake kira da da'i dammi ko dawa'i dammi ko dawa'il kasri abin nan dawa'il fathi ko jawalibul fathi duk suna ambata wato akwai wasu asbabu da suka bayi a yi ban maɗin tun da al'asula a yi kasara eh yawa fa'ala a ce ya fi'ilu daraba ya duribu to sai ya ce daga cikin dawa'i don miɗin nan shine a samu fi'ili mai muba'afi kuma yana ta'adiya ko kama adda ka ce ya uddu kama yadda muka gabata muka gabatar a baya shadda ya shuddu da makamantansu da yanzu bayan ya gama maka bayani a kansu sai sake dawowa kansa shi fa'ala ya fa'uli din to shi ne ya ce maka wal mubari'u shi fi'ili mubari'i min fa'alta daga fi'ilin fa'ala shi yake nufi da fa'alta ya kawo shi da wannan siga ne saboda waka daga ma'aunin fa'ala in ju'ilal wa ainan lahu idan har kaga an sanya masa ainun ta zamo wawul aini gare shi ya zamo kenan wawiyul aini wato ainul kalima ɗinsa wawunci ko kuma in ji ilal wawu laman lahu haka za ka kaddara baitin ko kuma ya zamo an sanya lamul kalima ɗin shi ta zamo mi ta zamo lamun to sai malam ya ce madmuma ainin zai kasance abin wa ma ga ainun ɗin nan. E, ma'ana yu ja'u bihi za a zo da shi madmuma ainin halin kasancewa sai yana mai ma ga ainun. To, ina misalin wawiyul aini shi ne misali kamar ka ce kama kaga asuluhu kawama ne wannan alif ɗin asalin tawawun ce mudari'insa ya ƙumu asuluhu ya ƙawumu yawwa to anan kaga kawama ala wazni fa'ala ya ƙawumu ala wazni ya fa'ulu to amma can ka'ida na cewa iza taharrakatil wawu wa fataha ma qablaha qulibat alifan sai a juyar da ita koma alif shi yasa aka ce kama ba a ce kawama ba amma da aka zo mudari sai ta bayyana ya komu kawai don maɗin ɗaya aka ɗauke aka sanya ta ga harafin da ke gabaninta aka ce ya komu madadin ya ƙaumu to kenan kama ya komu min babi fa'ala ya fa'ulu saboda a tsakiyar su harafin yana da mi yana da ainun haka misalin ƙala ƙala ko shi ma asuluhu ƙawala ya ƙulu asuluhu ya ƙaulu kaga shi ma min babe fa'ala ya fa'ulu haka irin su hada ya hadu shi ma asuluhu hadawa ya hadu kaga shi ma min babe fa'ala irin su gaza ya gazu to gaza asuluhu gazawa gazawa wannan alif ɗin asalin tawawunci to gazawa kaga fa'ala ya gazu asuluhu ya gazu kaga ya fa'ulu kaga fa'ala ya fa'ulu to duk sanda ka samu fi'ili a babin fa'ala amma sai ka ga a tsakiyar harafin tsakiya ainul kalima wawun ce to sai ka ɗora shi a babin fa'ala ya fa'ulu shi yasa ake cewa ƙama sai a ce ya ƙumu ba a cewa ya ƙawimu haka shi ma ƙala a ce ya ƙulu ba a cewa ya ƙawilu haka shi ma hada sai a ce ya hadu ba a cewa ya hadiwi haka shi ma gaza ya gazu ake cewa ba a cewa eh ba a cewa mi eh to kaga ba a cewa haka nan a to ai mun ƙetare shi kama ya ƙumu shi ne mai ainul kalima haka ƙale ya ƙulu hada ya hadu da muka shigo cikin da shi a wancan babi shi mai wawul abin nan ne wawiyun lami kenan ko haka shi ma gaza ya gazu yawwa to sai a kula da wannan tunda in kace in kace gazawa kaga wawun ce a ƙarshe haka ya gazo irin su tsawa irin su tsawa misali aga asuluhu tsawawa to wannan shi ne to wannan kenan saboda haka in ka samu wawiyul aini ko wawiyul lami to hukuncin sa kenan abinda za ka yi masa kenan kama ya komo fa'ala ya fa'ulu ƙala ya ƙulu fa'ala ya fa'ulu eh saboda menene wawiyul aini ne hada ya hadu gaza ya gazu ko banda tsawa awa nake son in kawo ɗazu irin su banda awa ko shi akwai dalilin da yasa bai zo wannan ba za mu zo kansa tunda tsawa ya tsuwi ake cewa awa shi ma ya awi ake cewa to za mu zo kansa eh za mu zo kansa ina wani misali wawiyul aini ko wawiyul lami to kamar da na ya dunu ya yi to ina wani misali eh ƙara ya ƙaru na mayan mu ina misali zaha ya zuhu ina misalin wani a kawo na wawiyul aini a kawo kaman nama ya numu ake cewa ko ya namu eh eh eh ta gagari kaga shi ba daga babin fa'ala ba ne eh eh ina wani misali eh ya khalu eh wannan wawiyul lami ne muna neman wawiyul aini wawiyul aini muke nema an kawo shi an kawo shi irin su saƙa ya suku eh eh ya juzu ya yi ina wani sun ƙare? sun ƙare ke ne tawarin wuce tun da sun ƙare eh irin su taba ya tubu jayyid saba ya subu suna dan da yawa aha sai to mahallin shahid dai wal mudari'u min fa'alta in ju'ila ainan lahul wawu aw lamun yuja'u bihi madmuma ainin mudari'insa zai zo za a zo da shi yuja'u bihi madmuma ainin a halin ainin din ana abin yi mata damma in ju'ila alwawu ainan lahu lokacin da aka sanya wato wawun ta zamo ainun ainul kalima ɗinsa ko kuma in ji ilal wawu laman ko misalan da aka kawo eh? ko wanda muka fara ambata irin su hadaya hadu gazaya gazu ko kasaya kasu da sauransu eh. sai mi sai ya ce wa hazal hukumu wannan hukuncin kuma da aka ambata na yi wa ainihin damma a mudari'i ƙadibu zila haƙiƙa an watsa shi ma'ana ya yawaita an watsa shi lima ya dullu ala fakharin eh ga fi'ilin da aka kawo shi amma yana nuni akan alfahari wato kayi competition da wani ka nuna masa kafi shi iyawa akan wani al'amari to shi ne ala fakharin to wannan in ka ɗauki fi'ili ka yi mufakara da shi a wannan layin to hawayo dai ainihin ɗin za ka yi mata bamma kawai misali fi'ilin sabaka kaga asalinsa ya sabiƙo ake cewa a mudari ainihin kalima kasara ake mata to sai ka ɗauki sabaka sai ka yi mufakara da shi wani ne kuka yi jayayya cewa ai ka fi shi iya kaza shi ma ce a yafi ka iya kaza sai kuka yi sai ka tsere masa kila gudu ne ko saurin karatu ko sauran hadda ko abin da ya kama da wannan to anan akan ce sabaka ni fulanun wani ya yi tserere da ni ya yi gwadayyan tsere da ni akan wani al'amari fasa baƙatuhu sai na tsere masa to fa'ana sai ka ce mi asbuquhu asbuquhu yawwa ba za ka ce fa'ana asbiku sai ka ce to ai asalinsa daga sabaka yasbiku ne anan tun da an yi mufakara da shi to shi kenan sai ka ce asubu kuma wannan koda ba babin fa'ale ka ɗauko shi ba ka yi mufakara da shi haka za ka yi masa kamar fariha na farin ciki kaga babin fa'ila ne akan ce ya farahu yana farin ciki to sai ka ce me farahani fulanun fa farahatuhu fa ana afrahu afruhuhu fa'ana a farahuhu za ka ce ba fa'ana a farahuhu ba a wurin wasu malamai duk da akwai saɓani kamar da zai ambata shi mallan kisa'i ya ce a tunda ya samu haliki to sai a bar masa fatahasa sai a ce fa'ana a farahuhu to za mu zo kansa ko kuma karuma kaga babin fa'ula yake karuma ko to sai ka ce karamani fulanun fakaramtuhu kaka eh sai ka mai da shi fa'ala fakaramtuhu fa'ana akarumuhu eh na fi shi iya karamci eh to wannan shi ne haka irin su khasamani fakasamtuhu fa'ana a khasumuhu a khasumuhu za ka ce wa adani fawa'attuhu fa'ana eh fa'ana mi shi yau ga zama guncin zaba eh a ba za a yi don ba kasara za a yi eh ko don ba za a yi wa adani fawa atuhu sai a ce mi a idu ba a udu ba a iduhu eh to shi me dalili eh da yasa dalili me dalilin da yasa wa'ada ya saba ma waɗancan Hmm? saboda ya samu da'il kasri shi ne wawun Hmm. fa'idi yawwa ya samu wawiyul fa'ili tunda wa'ada kaga ya ido ake cewa Hmm. to shine hukuncin da zai ambata nan gaba to wannan hukuncin an watsa shi lima ya dullo ala fakarin ga duk abin da yake nuni akan farin ciki Eh, daraba ne fadarabtuhu fa'ana adrubuhu qara'ani faqara'atuhu fa'ana aqra'uhu eh qatalani faƙataltuhu fa'ana a ƙatuluhu na fi shi iya kisa ba ya ne a to shi shi bai wannan babin shi yana da dawa'il kasiri to shi ne za a yi magana ya ce amma fa walaisa lahu da'il zumin kisaril aini sharaɗin shi na mafakara ɗin nan da aka ce kawa ainihin ɗinsa ban ma ya zamo da'i mai kira ga luzumin kisaril aini a lizimta yin kasara ga ainin mudari'i walaisa lahu bai kasance gare shi ba mun yi da wa'il kasiri guda nawa ne guda biyar muka ambata na farko muka ce me akwai wawiyul fa'i kamar wa'ada ya idu sannan akwai mi eh ya iyul aini kamar ba'a ya bi'u sannan na uku akwai mi akwai ya iyul lami kamar mi ata ya ati rama ya rami eh a kaya haki sannan na gaba na hudu mudha'aful lazimun ina misali jabba ya jubbu eh la bai ciki tabba ya tibbu aha karra ya kirru aha a'a eh farra ya firru jayyid eh jamma ya jimmu karra ya kirru to ina na biyar hannu ya hinnu aha wawiyul ya'i kamar ya sara ya yi siru to wai sharaɗi in ka ɗauku ɗaya daga cikin waɗannan na dawa'il kasiri sai ka yi mufakara da shi to anan ba za ka yi don ba kasara za ka yi kasara? kasara za ka yi kinan rama in ka ce me eh? eh sai ka yi mufakara da shi wa mufara da wa'ada sai ka ce wa'ada ne fulanun fawa'attuhu fa'ana a iduhu sai ka bar kasar ba za ka ce a uduhu ba saboda ya samu da'il kasiri shine wawun haka na ba'a ka ce ba ya'ani fulanun fa'ana a uhu fa'ana a uhu eh ramani zaidun faramaituhu fa'ana armihi to wannan shi ne to wannan shi ne abin da yake nufi da'ilu zumin kisaril aini walai salahu bai kasance da shi ba sai baka misali ya ce na hau ƙala kamar fi'ilin ƙala ƙala ni zaidun zaidu ya ƙyamace ni kaga a mudari sai ka ce mi ya ƙalihi ya ƙalini eh to kakan ce ƙalani zaidun faƙalaituhu fa'ana a ƙalihi saboda ya samu mi da'il kasar ita ce mi eh ya iyun lamini tun da kala wannan alif asalinta ya unci asalinta ya unci to wa fathu ma harfu halƙin gairu awwalihi to yin fataha ga ma harfu halƙin ga wanda yake harafin harafin makoshi bai kasance gairu awwalihi shine na farkonsa ba ma'ana nan fi'ili ka samu wato yana da wato harafin makoshi ga aidun ɗinsa aidul kalima halƙiyi ne lamul kalima halƙiyi ne banda fa'ul kalima banda fa'ul kalima ana nufin ko ainun ta zo da harafin makoshi ko mi ko lamun ya zamo dai ba ta farko ba to sai ce mi anil kisa'i an ruwaito daga kisa'i fizan nau'i a wannan nau'in ƙadi hasala ya ce to shi kan fatahan nan ta tabbata sai a yi masa fataha. Kaga fariha yana da halƙi ko? To sai ka ce faraha ni fulanun fa farahatuhu. To a wurin kisa'i sai ka ce me fa'ana a farahuhu. A wurin jumhuru kuma ka ce fa'ana a furuhu sai ka bar shi da don masa. Shi kisa'i shi ne ya saba. cewa in kalma ko fi'ili ainul kalima halƙi ne ko lamul kalima halƙi ne to su jumhuru sun ce bai da bambanci da abin da ya gabata in an yi mafakara fa amma shi kisa isa ya ce a'a tun da ya samu halƙi rahe muna kofar tun da ya samu halƙi me ya sama kuka bar ta buɗe rufe kawai tunda ya samu halƙi ya ce sai a rinjayar da harafin makoshi akan wato akan ƙa'ida ta asali eh akan ƙa'ida ta asali to ina wani misalin halƙi na ainun ko lamun hmm? fi'ili babin fa'ala wanda ainul kalima harafin makoshi ne kamar fahara fahara ni fulanun fa fahartuhu fa'ana eh eh a wurin kisayya za a ce afrahuhu a wurin jumhuru kuma afruhuhu sai a yi mata damma ina wani misali a'a sa'ala bai ciki eh kamar sha'arani fasha'artuhu fa'ana to jamhuru kenan kisa iwa ash'aruhu ainihin din sai kai mata fataha to ina wani hmm? ga irin suna fa'a ga irin su fataha irin su zabaha to don haka za ka yi musu ga irin su na ya yi ƙara ƙara ni zaidun fa ƙara'atuhu fa'ana a ƙara'uhu inda jumhur inda kisa'i a ƙara'ahu a ƙara'uhu a ƙara'uhu ya yi ya ce wai ya fi ni iya karatu sai na nuna masa ai na ci gabansa ga irin su fahima fahamani zaidun fa fahamtuhu fa'ana a fahamuhu fa'ana a fuhumuhu suna nan da yawa to shi kisa'i ya ce wa fatuhu ma harfu halƙin yin fataha ƙari hasala haƙiƙa ya tabbata gairu awwalihi in harafin makoshin nan ba na farko ba ne eh in dai ba na farko ba ne in na farko ne wannan bai da tasiri hmm? kama a karama hmm? to wannan hamza ba ta da wani tasiri hmm. sai me wa fi gairi haza ladal halƙi amma fa in a wani mufakara ne ba ka yi mufakara da shi ba shi ne wa fi gairi haza ladal halƙi a gun fi'ilin da yake yana da harafin makoshi to a shi'i ka watsa fatahan fataha sai ka yi masa fataharsa ko da in dai ba mufakara ka yi da shi ba kamar sa'ala sai ka ce mi yas'alu fataha sai ka ce mi fariha sai ka ce abin nan fariha babin fa'ila ne ko nafa'a sai ka ce mi yanfa'u to shine abin da yake magana haza'a ya haza'u da makamantansu to in dai baka yi mufakara ba kuma harafinsa halki ne to sai ka yi masa fataha sai a koma ga asali sai baka misali kuma wannan bil ittifaqi an samu ittifaqi hatta shi alkisa'i abin da ya faɗa kenan eh ya ce tunda babu mufakhara shi kenan eh eh sai ce ka atin aika mudari'in kamar fi'ili mudari'in da siga an ka narko shi min sa'ala daga fi'ilin sa'ala kaga sai ka ce yas'alu sa'ala yas'alu kenan ko sa'ala yas'alu ƙara'a sai a ce ya ƙara'u ko na wani fataha ya fitahu hakama ya hakumu wannan shi shaz ne kaga kuma ai ba bai ciki tun da fawo ne ita ce halki eh na ana magana ainun yawwa aha ina wani misali eh irin su sahaba ya sahabu saraha ya sarahu bara'a ya bara'u shafa'a ya shafa'u aha salaha ya salahu aha to suna nan da yawa to ana akwai wasu afa'al da suka zo su sai suka saba ma wannan ga harafi halƙi amma wani sai ka gan shi da zamma kamar da khala kaga da khulu ake cewa akwai wani shi kuma sai ka gan shi da ainihin kasara kamar raja'a sai a ce yarji'u to su za a yi bayani a kansu nan gaba me yasa suka saba ma wannan asali ga sun zo da halƙi amma kuma ba a wa aidul kalima fataha ba wancan an mata damma da kenan wannan kuma an mata kasara raja'a to shi za a bayani a kansa saboda karka je kana bincike ko kana karatu ka can musu sai ka ce to ya aka yi haka to shine in lam yudha'af wa lam yushhar bi kasrati naw dammin ka yabgi wa ma sarrafta min dakhala to su ne baitocin da za su zo nan gaba insha Allah to mahallin shahid a gurguje shi wannan darasi dai yana nuna maka cewa wato in ka samu fi'ili a babin fa'ala wanda ba a yi masa taba'ifi ba ba a yi masa taba'ifi ba to abu na farko sai ka duba idan ya zamo ainihin ɗinsa wawunce ainihin kalima wawunce to don ma za ka yi kamar ƙala ya ƙulu ko ƙama ya ƙumu in kuma lamun ɗinsa wawunce to shi ma don ma za ka yi kamar gaza ya gazu ko hada ya hadu hada ya hadu saura waɗanda suka abin nan za a yi magana a kansu insha Allah waɗanda suka fita daga wannan layin eh to haka kuma in fi'ilin an yi mafahara da shi an yi mafahara da shi to wannan shi ma za ka yi masa bamma amma in yana da halƙi ga ainun ɗinsa ko lamun ɗinsa to an samu saɓani su jumhur sun tafi kan cewa don dai za tana ana na akanta shi kuma alkisa'i sai ya saba ya ce a yi fataha saboda samun halƙi tun da dama asali fi'ili in ya samu halƙi fataha ake masa ko da fataha ne ko da babin fa'ala ne to wannan kenan sannan na ƙarshe shi ne wanda shi ba a yi mufahara da shi ba kuma ga shi halƙiyul aini ko halƙiyul lami to shi wannan sai ka bar masa mi fatahassa to yanzu an samu wasu a fa'al waɗanda suka yi zuzi suka saba akan wannan ƙa'idar da aka gaya baka to shi ne za a yi bayani me yasa an ka samu dakhala bai zo ya dakhalu ba alal kiyas sai zo ya dakhulu me yasa raja'a bai zo ya rija'u ba sai zo ya rija'u alal shizuzi to wannan dalilin shine darasin da zai zo nan gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته